الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فيا عباد الله يا أنواع مسلمي بمغشي با har yanzu muna magana akan ayyuka na zuciya da tasirinsa a wajen rayuwar mutum musulmi ayyuka na zuciya da tasirin waɗannan ayyuka a wajen rayuwar mutum musulmi domin su ayyuka na zuciya a musulunci abu ne wanda yake da girman gaske idan aka rasa shi ko aka samu tasgaro ta ɓangaren ayyuka na zuciya wannan zai ruguje dukkan ayyukan gabbai zai ruguje sallanka zai ruguje azuminka zai ruguje hajjinka zai ruguje sadakanka zai ruguje girmama iyaye da bin iyaye zai ruguje girmama manya da bin masu shekaru zai ruguje zai ruguje zai ruguje duk abin da ka yi da gaba ga misali ikhlasi idan aka samu babu shi ko aka samu tasgaro a ikhlasi ma'anan ikhlasi shine ka yi abu don Allah kaɗai da nufin Allah daga zarar an samu matsala a wurin to wannan sai ya bayu ya zuwa ga shirka da munafurci ihlasi kuma aikin mai aikin zuciya ne a ina ikhlasi yake a zuciya kenan in aka samu matsala a wajen ikhlasi ya zamana ba don Allah kaɗai kai ba ko ka yi don Allah da kuma nufin wani Allah a zuciyanka. kana son Allah kana son wani abu game da wannan aiki ɗin to wannan cuta ce wacce zai kai ga shirka da kuma munafunci kuma har ila yau yana aske yana ruguje dukkan ayyuka da aka yi da gaba misali na biyu idan aka samu girman kai girman kai da jiji da kai mutum ya dinga rayuwa mutakabbiran yana jin shi wani ne wannan girman kai ɗin to zai haifar masa da rashin samun tawadu'u ƙasƙantar da kai wa Allah shi kuma tawadu'u shine mai sa mutum ya shiga aljanna girman kai kuma ya hana mutum shiga aljanna tun farko Allah ta'ala ya tsare mu domin abin da hadisi ya tabbatar shine duk yadda bawa ya kai ga ayyuka nagari duk yadda bawa ya kai ga ayyuka nagari duk iya girman kyawawan ayyuka da matsayinsu da yawansu girman kai zai hana mai shi shiga aljanna sai dai idan ya tuba saboda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال حبة من كبر ba zai taɓa shiga aljanna ba wanda a cikin zuciyar shi akwai misalin ƙwaya ƙwayan komayya na girman kai kuma girman kai ya ƙatarsa a zuci ne aiki ne na zuciya misali na gaba na irin ayyukan zuciya wanda muke neglecting ɗinsu alhali su ne suke bayuwa ya zuwa ga karɓuwan ayyukan da mu muke ba su muhimmanci wato ayyuka na gabai daga cikin irin wayannan misalan ayyuka na zuciya masu kyau waɗanda in an rasa su yake ruguje komi shine a samu hasada hasada idan tana zuciya to babban cuta ta kama zuciyar wacce take cinye zuciyar cutar hasada ta fi illa wa mutum sama da cutan hiv ta fi illa wa mutum sama da cutar hanta ta fi illa wa mutum sama da cutan diabetes ta fi illa wa mutum sama da dukkan wani cututtuka na gangan jiki da za ka sani domin cutar hasada illarsa ba ta bar mai shi ba tana cin abokin hulɗa ta gaji ta ci mai shi malamai sun ce idan mutum yana da cutan hasada to wannan cuta ɗin tana tsattuwa za ta yi wani irin irin reshe daga cikin zuciya sai ta ɓulla a ido in ya kalli abu sai ya zama kamar ya tsatta guba ma abin hatta karfe abin hawa mai hasada in ya maka hasada a kai zai iya sa karfen ya lalace suka ce hatta in abu na hannunka in wani ya kalle ka yana da hasada a zuciyarsa zai iya sa hannunka ya yi rawa abin ya subuce ya faɗi cutar hasada takan kai mutum kabari ya kai raƙwai ne dabba da ake ci ya kai shi tukunya ma'ana hasada in aka maka hasada zai sa tinkiyarka ta faɗi kawai ta shura saboda wani ya maka hasada a kanta ya zama sai an yanka to cutar hasada takan sa mai shi in abin na jikin shi sai ya kalli madubi shi ya shi kansa ba lokacin da ya ado ya yi kaza ya kaza ya kalli miro wannan reciprocation din sai ya sa shi ma ya kamu da ciwo ya mutu shi ya sa ba inda za ka je ka samu maganinta sai ka koma wajen alkur'ani sai ka koma wajen alkur'ani maganinta kuma Allah ne ya saukar da shi min fauki saba'i samawatin da aka saukar wa manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama wannan magani sanda ya tara mutane ya ce an saukar mishi da wasu surori ba a taɓa saukar masa da wasu surori ba irinsa su ne suratul falaki da suratun nasi falaki da nasi falaki da nasi su ne maganin maita maganin hasada maganin kyashi kuma kowa inda yana da ni'ima ana masa hasada ana masa kyashi don haka ne ka wanke zuciyanka daga hasada idan ka ga abin mutane ka sa masa albarka idan ka ga abin mutane ka ce allahumma yubarik barik ka ce tabarakallah sannan ka kiyaye kanka da bayyana wa mutane ni'imarka gaba ɗaya an maka aihuwa ka ɗauki jariri ka sa a facebook kana faɗa wa ya gaya maka duk wanda kuke gaisawa da shi yake maka dariya san ka yake yi wa ya gaya maka wa ya gaya maka duk wanda kake so shi ɗin ma na son ka kana da tabaran hangen zuciya ne ba ka da shi ba ka da shi ya uwa daga cikin illoli na zuciya cuta wanda yake zuciya wanda yake tasiri yake ruguza ayyuka shine hasada Allah ya tsare mu da hasada daga cikin abin da yake gwada mutum na tare da wannan cutar akwai ya samu tasgaro ya samu illa ya ji yana da matsala wurin hubbul khairi lil muslimina son alheri wa musulmi kaga kana tare da mutum sai ya zo da murnansa ya ce promotion ɗina ya fito sai ka ji ɗan wani ɗigon ɗan ɗimi a zuciyanka ta ya fito Allah sarki Allah sa albarka amma a can cikin zuciya sanda ka ji wani ɗini saboda jin haushi lokacin da yake ƙoƙarin ya fito ya buga ya buga ya je bai fito ba ya zo yana gaya maka abun bai fito ba Allah ya sa ya fito a zuciyarka shi yake na jin ya fitan ma wulakanci zai ma mutane lokacin da zai wannan comment ɗin kai baka sani ba daga cikin alamar cutar hasada da illansa shine ya zahabu hasanatil mar'i lima fi kalbi sahibihi min narin da'ima ta ta'ajjaju ala akhihil muslim yana cinye ladan mutum saboda a zuciyarsa akwai wata wani wuta da yake huruwa yake ruruwa a zuciyarsa dangane da dan uwansa musulmi hazanan saboda tsabin bakin ciki inna lillahi wa inna ilaihi rajiun hazarana al-mustafa sallallahu alaihi wasallam minhu ashadda tahzir manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ja kunnen mu game da wannan mummunan jan kunne ya ja kunnen mu sosai sosai yake cewa iyyakum wal hasad ina jan kunnen ku ku rabu da hasada fa innal hasada domin shi hasada ya akulul hasanati kama ta akulun narul hataba narul hataba tana cinye ayyuka na gargari ayyuka mai kyau tana cinye lada kama ta akulun naru alhataba kamar yadda wuta take cin kirare daga cikin mummunan ciwo na zuciya aiki na zuci wanda idan babu shi mutum ya mutu gaba ɗaya shine tauhidullahi bil ibada wal ikhlasu lahu yin tauhidi ta Allah da ibada yin ikhlasi tajul ibadati wannan shine wato ma'ana rawanin al'ibadat ibada gaba ɗaya shine oga shine baba ba babul janna bawabatul islam shine gate na musulunci sai kana da tauhidi kafin ka kira kanka musulmi sai kana da tauhidi kafin ka zama musulmi la yastaqimu amalun wa la yuqbalu bidunihi ba za a samu bara a karɓi auki ba idan babu tauhidi saboda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce man shahida Allah ilaha illallah wahdahu la sharika la wa anna muhammadan abduhu wa rasulu wa anna isa abdullahi wa rasulu wa kalimatuhu alqaha ila maryam wa nur wa ruhun min wal jannatu haqqun wan naru haqqun adkhalahu al janna adkhalahu Allah al jannata ala ma kana min al amal wanda ya shaida babu abun bautawa da gaskiya a bisa ga cancanta sai dai Allah ya yadda annabi Muhammadu manzon Allah ne ya yadda Isa bawan Allah ne manzon Allah ne karmar Allah ce wacce Allah ya jefa ta wa Maryamu numfashi ne daga Allah ya yadda aljanna gaskiya ne ya yadda wuta gaskiya ne to wannan Allah zai shigar da shi aljanna gwargwadon aikinsa ya 'yan uwa babban illa a yanzu shine tauhidin mutane ya tafi yawo ya rabu da gangan jikinsu amma wasu ba su sani ba kamar yadda muka faɗa tauhidi shine abinda Allah ta'ala ya aiko manzan Allah sallallahu alaihi wasallama don ya tabbatar bal dukkanin manzannai abinda sun ka zo su tabbatar kenan tauhidi Allah da kansa ya ce walaqad ba'athna fi kulli ummatin rasulan an ibudullaha wajtanibu taghut wa laqad tauhidi ne guda uku da rantsuwa المقدر القسم المقدر دلام للتوكيد دقت للتحقيق أو أن كلمة ولقد حقيقة والله تبس إن شاء الله بعثنا في كل أمة رسولا أتكين دك وسع الأمي إن أنت الأمة القرآن ينزوى دم أنا قدا هدو daga ciki akwai ta'ifatun minan nas daga ciki akwai al'imam kamar ibrahim inna, inna ibrahim kana ummatan muslima daga ciki akwai wato ma'ana ta'ifa na mutane kamar yadda wannan aya ya faɗa ya ce allah ta'ala ya rantse ba asna fi kulli ummatin rasula mun aika ma kowane al'umma kowane runduna na mutane mun aika musu da manzo me aikin manzan a ni'ibudullah wa jitanibu tahud su bautata ma Allah shi kadai kuma su nisanci tsagutu waye ɗagutu da za a nisanta ɗagutu shine dukkan wanda za a yi masa bauta shi kuma ya yarda da wannan bautan da aka yi masa shine ɗagutu duk wanda za a yi masa bauta shi kuma ya yarda da bautan da aka yi masa shine ɗagutu me ma'anan bauta bauta ismun jami'un li kulli ma yuhibbuhu Allah wa yarda inji ibnu taymiya shine dukkan dukkan abinda Allah ta'ala yake so kuma ya yadda da shi shine bauta kenan daga cikin bauta akwai abinda za ka yi da gaba daga cikin bauta akwai abinda za ka yi da zuciya so ibada ne i ibada ne kwaɗayin abu a wajen wani ibada ne tsoro ibada ne dogaro ibada ne jama'a mun fahimci wannan me ma'anan so ibada ne so almahabba ibada ne duk wani wanda kake son sa irin yadda kake son Allah to kana yin shirka kuma sunanka mushriki duk wani wanda kake son shi kamar yadda kake son Allah to sunanka mushriki to mutanenmu yau ba ma suna son jama'a ɗaiɗaiku kamar yadda suke son Allah bane ba a'a sun fi son su akan Allah za ka ga mutum ya yi dukkanin aiki na gabai amma wani ogansa a siyasa ya fi mishi Allah da manzansa ya fi mishi Allah da manzansa zai yi fada da malami saboda me saboda wannan malamin ya ce abi Allah da manzansa ya saba ma ra'ayin ogansa ko ba ka bane zai ce akan wane za mu kashe mutum wani yana son sarkin gargajiya ne inda za ku tabbatar min da wannan ku tuna a baya kaɗan lokacin da aka yi ta takaddama a kano a kan wani harkar siyasa i cannot recall perfectly wani abin da ya shafi ko nnpp ne suka ce wannan gwamnatin na yanzu kafin ta zo kan kujera ba an yi ta wani shari'a ba ka dinga jin furicin da musulmi ke yi magoya bayan wa'annan da magoya bayan wa'annan duk sun nuna cewa sun fi son wannan abin sama da Allah da manzan Allah kuma wannan shine ɗabi'ar mutane a yau hakanan alkhaufu tsoro tsoro ibada ne a lokacin da kake jin tsoro irin tsoron da Allah kaɗai ake masa wannan kayi shirka sunanka mashiriki ba ruwanmu da ana kiranka Adamu ko Garba ko Muhammadu sunanka mushriki yaya ne ka dinga tsoron irin tsoron da ake yi wa Allah tsoro kashi uku ne ya uwa akwai alkhawfu sirri akwai alkhawfu bi asbabil hissiyati akwai alkhawfu tabi'i alkhawfu sirri shine ka dinga jin tsoro na sirri ma'ana ba siɗiɗi ba saɗaɗa wani mutum ka dinga jin tsoronsa kaga kaman zai iya cutar da kai kaga kaman zai iya cutar da kai ai kana jin tsoronsa saboda maye ne ai kana jin tsoronsa yana da ta tsafe yana da kumbu duk ka sa wani tsoron shi a cikin zuciya sai ka ce shine mai cutarwa shine mai amfanarwa jama'a mutanenmu ba a haka ana yi ana yi ana yi ana yi kana jin tsoron abin da ba na tsoro ba kana tsoron abin da ba na tsoro ba wannan tsoro Allah ne ake jin tsoronsa saboda yana amfanarwa yana cutarwa tsoro kala na biyu da na uku wannan halal ne ma'ana ka ji tsoron mutum saboda ya ɗau bindiga ko takwabi a kanka ko ka ji tsoron wani sarki azzalimi zalimi wannan shine alkhawfu bi asbabin hissiya ko kuma tsoro na ɗabi'a tsoron maciji tsoron kunama in ba wannan kala biyun ba ba wani tsoron da musulunci ya ji kaima wani sai Allah duk wani wanda kake ganin yana da wani sharrin da baka gane ba kawai ka koma wa Allah shi ka rabu da shi annabi ibrahim lokacin da aka jefa shi wutan jahannama sorry lokacin da mutanensa suka yi wuta suka yi gangamin wuta in ba ku manta ba a tarihi suka jefa shi a ciki malaman tarihi sukan ce jibrilu ya zo masa suna jefa shi sai ga jibril ya ce masa alaka haja a- akwai wani abin da kake so in maka kana da wata bukata ne sai annabin allah Jibr- a- ibrahim sai ya ce in a wajenka ne ba ni bukatan komi amma in a wajen allah ne ina bukata allah da kansa sai ya umarci wuta Allah ya ce mana ƙulla sai muka ce in ji Allah ya naru ya ke wuta kuni bardan wa salaman ala Ibrahim ki zamo sanyi ki zamo aminci ki zamo air conditioner wa Ibrahim saboda me saboda ya buƙaci abu a wajen Allah kai tsaye amma mu yau in ka buɗe waya sai a gwada maka wani wai ka nema a wurin shi shine mai amfanarwa shine mai cutarwa wallahi duk wanda ya gina ka cewa akwai wani mala'ika ko wani manzo ko wani annabi ko wani aljani ko wani waliyi ko wani itace ko ruwa ko rana ko iska wanda yake cutarwa yake amfanarwa wallahi sunanka arne shine addininmu shine addininmu komi ana miƙa shi ne wa Allah komi ana miƙa shi ne wa Allah abinda Allah ya aiko annabi Muhammadu kenan sallallahu alaihi wasallama ya zo ya tabbatar wa mutanen duniya na ga wani hoto na Ibrahimul Inyas sai ga wasu mutane suna durkuso a gaban hoton suna durkuso a gaban hoton dama sababu kufri bani adam wa tarkuhum lidinihim guluwun fi salihin abin da ya jawo 'ya'yan 'yan adam gaba ɗaya suka kafirce suka bar addininsu shine wuce iyaka wajen son waɗanda suke so wuce iyaka wajen son mutanen ƙwarai a zamanin muhammad sallallahu alaihi wasallama duk kafarai sun yadda da Allah a matsayin Allah sun yadda da Allah a matsayin mai rayawa sun yadda da Allah a matsayin mai kashewa sun yadda da Allah a matsayin mai saukar da ruwan sama sun yadda da Allah a matsayin mai talautawa sun yadda da Allah a matsayin mai azurtawa amma bai mai da su musulmi ba me yasa saboda ba su yadda da tauhidul uluhiyya ba saboda ba su yadda da tauhidin ibada ba dan haka ne idan har aka bar mutane a irin wannan abin da ake yi na wulakanta Allah na cin zarafin Allah da cin zarafin manzan Allah da nuna Allah ba komi ba ne nuna manzan Allah ba komi ba ne shi yana da wani mutum an ajiye gwamnatin Allah an ajiye gwamnatin manzan Allah yanzu aiki manzan Allah baya tasiri aka rungumi wani mutum a matsayin wani abu wanda zai cece ka wallahi ka bata mai ceto shine manzan Allah sallallahu alaihi wa sallama ku saurara ku ji hatta manzan Allah sallallahu alaihi wa sallama zai cece ka ne da izinin Allah da izinin Allah shi yasa Allah ce duk ceto nashi ne manzan Allah zai ceto ni kuma zai ceci wanda Allah ta'ala ya ba da dama a cece shi shi yasa a addu'an kama kana cewa ya Allah ka sa ni cikin ceton manzan Allah ko ba haka kake faɗa ba ko kana addu'a kana ce ya manzan Allah cece ni ne ba a faɗan haka ba a ce man- ya manzan Allah ka cece ni faɗin haka shirka ne ballantana kuma wani ka zo ka اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما اعطيت وقنا واصرف عنا برحمتك شر ما قضيت فانك تقضي بالحق ولا يقضى عليك انه لا يعز من اديت ولا يذل من واليت تباركت ربنا وتعاليت نستغفرك اللهم ونتوب اليك ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اجتنابه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه وقوموا الى صلاتكم يرحمكم الله